الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وفيلة من خلقه صلى الله عليه وسلم dukan godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mahalicin kowa da komai tsira da amincin Allah tabbata ga manzon tsira Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa da girmamawa da addu'o'i na musamman da fatan kai da ainihin wato shugabanni jagorori da sanarci wannan guri da da wanda ya dauki nauyin wannan samina da kuma ita cibiya ta ilmantarwa wannan jami'a da ta dauki nauyin gabatar da wannan shiri da shugaban zama da sauran manya-manyan baki da malamai da alkalai dukkan mutanen kwarai da suka zo ina addu'a na shirya wasu addu'o'i na musamman zan yi wa kowanne ɗaya a ciki amma an cinye lokacin da haka kawai na dunkule su kawai Allah ka biya wa kowa bukata duk niyyar da ne Allah ya isar gaba ɗaya wallahi malam wato darakta Allah zai shirya jiya dare na kai ban bacci ba iyali na tana dare yayi dare yayi ina ta bincike na ce eh bin zari ya faza ni wallahi wallahi na duba littafin can na karanto hada na ce wanda zai je eh bin zari a dole ya kyauta kuma an haɗa ni da manyan turaku ne mamai ai dole mutum ya kyauta sai da ne wasu salloli da daddare na ce Allah ku fitar da mu amma yin haɗuwa da waɗannan mutane ai ba zaman lafiya ba sai ba to amma abun mamaki mutum ya tuko mota muka ta shera gudu na ta shiga gosulo in gaya wai shi rajuwa minti ashirin da shi ka to amma dai ba komai insha Allah takardar za a kawo ta ga yan uwa malamai da limamai dan amfana da ita Allah ba mu dace abin da suka dora mun nauyi yana da fadi ya fi karfin lokacin da aka bani to amma ba yanzu zan yi saboda abu ne da ya shafi kowa da kowa ya za a samar da ingantaccen zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin zamantakewar aure alhamdulillahi kuma musamman ya za a isar da wannan sako ga limamai su isar da sakon ga al'umma matsayina na ɗaya daga cikin wanda Allah ya zarabe su da wannan sana'a ta limancin ta jan mutane sallah Allah kare mu Allah ya tsare mu wannan kujera tana da haɗari kwarai da gaske duk wanda ya zama direban mota zai ja mutane to lalle ana bin sa bashin abubuwa da yawa da ya kamata ya kula da su haka a matsayin ku na jagorori wakilan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu hawa mimbarori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bashi a kan ku ku yi kokari ku kyatta ku gyara kyakkyawan zamantakewa da alaka mai kyau ta zaman aure a cikin ma'aurata a cikin mimbarorin wanda annabi yayi wannan da yawa nasu ga kudubobi da yawa da misalai da yawa to amma babu lokaci daga cikin abubuwan da za su taimake mu wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin auratayya shine abu na farko na kawo abubuwa kusan guda ashirin da biyar to amma dai iya da lokaci ya bari zan tsaya a kai insha Allah na farko anniyyatu salihah fi zawaj kyakkyawan niyya idan an zo aure wajibi ne a koya mutane in za su yi aure su yi aure da kyakkyawan niyya menene ake nufi kyakkyawan niyya ai wannan abin da sunan addini aure addini aure shari'a min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah yayi a magana akan aure da yawa wa anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim hadisi da yawa manzo Allah ya magana akan aure ashe aure ibada ne ashe aure addini ne ashe aure shari'a ne amma waye yau daga cikin ma'aurata idan zai aure ki kyakta niyyarsa kamar zai yi niyyar sallar farilla ko azar ko asar haka ake yin aure kawai da niyoyi daban-daban wanda wasu mu suna yin aure dan sha'awa kawai sha'awa yake yi bare ya aure wani yana yin aure dan kece reni ai wani abokin sa ya yare na shi ma bare ya je wani yana yin aure ya ƙara aure dan ya azabtar da matar da take cikin gidan ta bata masa rai ta yi masa ba daidai ba bari ya ƙaro aure wani kuma a gida ne aka zuga shi ba a shiri ƙannan matarsa wato ƙannansa ko yayyansa mata ko mahaifiyarsa ba ta shiri da matarsa wallahi baba in baka ƙara aure ba sai na tsine maka albarka zaman ka haka ba ƙarin aure ba zan yadda da shi ba to kaga a nan gurin ana so ne yayi aure saboda ya biya wata bukata ayi hakuri kannan ka mata sukan iya sa ka ƙara aure yayyanka sukan iya sa ƙara aure amma meye manufar ƙara auren saboda ba sa shiri da wannan matar gidan bari su sa ka ƙara aure kaga ba wannan ba niyya ka duba ba kawai freshiya ne da aka ce kai aure kai aure akwai waɗanda suke yin aure kuma saboda wato wato karawa da abokanai ai abokina wani tare muka yi auren fari yanzu ya ƙara aure ni ma zan ƙara aure malam irin waɗannan aurace aurace da ake yi yakan kawo fitintinu wani lokacin saboda babu zaman lafiya kuma ba da kyakkyawan niyya akai ba ina da misalai sun fi tarkace da nake so na buga akai kuma mata su shaida ne akan irin wannan abin da ake yi ana cutar da wasu ana zaluntar su ana shiga haƙoƙinsu an manta da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu na tausayi na jin kai akan harkar auratayya duk da aure addini ne aure ibada ne aure shari'a ne Allah ne ya ce ku ƙara aure fanki huma qabala kun minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba yace wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum umarni ne na Allah ka ƙara kai biyu kai uku kai hudu amma akwai sharuɗa da ƙa'idoji shi yau ma'aurata sun shirya da sanin waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji kafin su ƙara auren don a samu zaman lafiya ka ji qur'ani cewa yayi kai aure li taskunu ilaiha dan ka samu sukuni ai shine zaman lafiya ina shaida muku duk mutumin da ya kuskure ya je ya auro mace bai da zaman lafiya a gidansa wallahi bai da kwanciyar hankali haka mutum zaka ce a gigice saboda gidan bai da daɗi to amma auren ana ta yin sa ana ta yi amma ana ta wahala ana ta fama sai mun yi kokari mun gyara kuma ku ne mamai ku ne za ku dage kwarai wajen faɗakar da mutane akan abin da ya kamata su yi abu na biyu shine ma'rifatul huquq bainaz zawjayn dole ne bangarorin guda biyu kowa ya san hakkinsa shi miji ya san hakki a kansa ita mata ta san hakki a kanta to yaya za a yi a samu aure yayi daɗi miji bai ma san me hakkin Allah a kansa ba a auren ya za a yi aure yayi daɗi ka auro jahila bata san meye hakkin Allah a kanta ba auren auren sha'awa auren yayi auren zamani auren na gani ina so auren ta burge ni auren in ban auri wance ba ai wallahi ban yi kaza ba bata san hakkin ta a kanka ba baka san hakkin ka a kanta ba ba a san hakkokin juna ba Allah ce wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirijali alaihinna daraja su mata suna da hakki akan maza maza ma suna da hakkoki akan mata kenan akwai wasu specific specific hukuk da aka shimfiɗa dole ne a sani to babu wannan sanin hakkin auren ake zuwa ake ba ilimi yanzu idan mutum zai fara tuka mota zai je Lagos sai an koya masa idan mutum zai bude shago zai provision sai ya je an koya masa idan mutum zai yi sana'ar kaza sai an koya masa ko a taba zai sai an koya masa ko keke na zai yi sai an koya masa amma aure wa yake zuwa ke koya wa ɗansa zama aure wace yarinya ce wace makaranta ce ake da ita a gwamnatance ta koya wa mata zaman aure zaman auren da ake so a yi shi shekara sittin hamsin saba'in ga dattawa iyayenmu suna nan billahi azimu da idan an yi aure sai a shekara hamsin mace mace ta ba yaji ba amma yanzu kai ka taɓa zuwa ka auren da yarinya kana tsammanin za ta shekara goma ba ta yaji ba kana kai da kofar gida ta da kai sai kin dawo ka san za ta dawo in amma abin tambaya yaya aka yi su su iyayen ku da mun muna ganin mun fi su ilimi mun fi su wadata mun fi su gidaje masu kyau mun fi su kaza to ya aka yi suka fi mu zaman lafiya a aure wallahi wata tsohuwa ta ce ta nuna ne ta ce malam na ga nan yau shekara hamsin ban taɓa ɗaga ƙafata na fita kofar gidan nan da sunan yaji ba ta ce talaucin da muka yi kuma a gidan nan ba magana yau gashi muna neman mutuwa alhamdulillah amma 'ya'yanmu zawarawa a gidanta ba za su yi rugu ba auren ba a sanin hakoki da idan za a yi aure iyaye sai sun zo da yarinya sun karantar da ita sun mata bayani karki kaza an uwa ta mata fada yar uwa ta mata fada uwa ma tana kunya ta mata fada uba ya mata fada wane ne ya mata fada yanzu ba a yi yanzu sai dai motocin ɗaukar amarya kawai guda talatin guda arba'in yau an tafi wata ma a wuce da ita gidan angon ma ba sani ba ba a yi da haka malamai buɗe makarantu a masallatanku na juma'a courses na wata uku uku courses na wata shida shida asabar da ladi duk yarinya budurwa da ta kai girma za a aure da ita ta zo ta shiga makaranta a rinke mata bus na koya mata zaman aure ku nemo gogaggun mata da suka iya zaman aure yaran nan fa yan mata ku yi man hakuri ranka yi wallahi malam wallahi kwanan nan wani ya kira ni ya ce ya aure yarinya malam ko indomi ba ta iya dafa ba da za a zauna lafiya ba a koya musu komai in banda danne danne waya da banza sai rawan tiktok sai leke-leke ba a koya musu yarinya ba ta shiga kicin uwarta ne take wahala daidai da abun buɗe baki ta yi wa ubanta ba za ta yi ba tana budurwa ba ta iya abinci ba ya ce malam ina sha'awar tuwo miyar tuwo miyar yakuwa tuwo miyar kubewa da tuwon dawa Allah ya jarabe ni ya ce ya je aure ce ce wallahi ba ta iya komai ba ya ce haka na ɗauko mai aiki in biya ta ita kuma tana kwance ya ce na gaji da ita na ce don Allah kai haƙuri ya ce malam ai an ce ɗaliban ku ne mahaifita ƙur'ani ne kai ma ka ba da shawara na ce to kaga illar a buɗe islamiyya a yi ta koya wa yara ‘yan mata haddar ƙur'ani tana bebetawa ana jin daɗin muryarta ta iya karatun ƙur'ani amma ta iya abinci ta iya karatun ƙur'ani ta iya tarbiyyantar miji yaran da ‘yan mata yau magana ba su iya ba magana da za ta abu da da da za ta yi miji ba ta iya ba wani ya yi aure yana zuwa yana yin aure yana zuwa ya yi aure sai ce da komin cokali ta je ta dauko ta mun kofin can ta dauko da komin ruwa a can ta ce ka ta ga ni ba bai barka bacci wallahi malam a ranar farko aka yi wannan shi kuma ka san me ce ran gaida ne ni za ki wa iskanci sai ce a kai ne dan iska wannan a ranar farko aka yi ya zage ta ta zage shi haka aka yi ranar amarcin cikin fada saboda shi jahili ne ita ma jahila ne duk ba a koya musu tarbiyya ba da haka ina ba da shawara ranka da cikin abubuwan da ake dauka ko da wannan ma'aikata a ba shawara mana tun da guri ne mai albarka su bude wannan santa din su bude wani kwas da za a rinka yi wa ɗan mata da samari wata uku uku a ba su certificate da sunan nan cewa ta zo an koya mata kar ku nemo ta takardar certificate ku nemi gogaggun mata kawai yawwa gogaggun mata a koya musu eh kwarai da gaske wannan shine gaskiyar magana in ba haka ba tunda na san an yi wannan program din dan saboda kada aure ya mutu malam ka ga yarinya iya kyau kamar ita ta yi kyanta malam ba magana amma wallahi idan ka kai ta gida yadda ka san kayan wanki ka ajiye karkaciya da kawai bata iya magana ba bata iya gaisuwa ba bata iya ladabi ba bata san girmama iyaye ba ko ka ga mace a turbune ajiya na ga kina bata rai ba da ke nake ba ka ga mace ta yi shuru ta kuntume me me ya same ki haka nake haka Allah ya yi haka shi ka ni to yaya yaya za a zauna lafiya irin wannan to babu ba a koya musu ba sai an musu bayani dan wannan zamani dole sai an masa bayani ya riga ya sani bayan wannan zaben ainihin wato waliyai da iyaye samun uba na kwarai samun waliyi na kwarai yana da tasiri wajen inganta zaman lafiya a cikin zaman aure ku yi hakuri duk uba yana so yarsa ta zauna a gidan aure haka duk uwa yana son tana son yarta ta zauna a gidan aure haka duk waliyin kirki amma magana ta gaskiya a yau akwai iyayen da su suke fitar da 'ya'yansu daga gidan aure saboda muguwar mu'amala da suke da ita da sarkansu ba su da siyasa yau duk wanda ka ɗauki ƴar kafa ka bashi to ya zama ɗanka ka me da shi ɗanka shi ma ya yadda kai uban shi amma ɗan abu kaɗan a zo a yi ta bala'i wa ita aikin banza nan kana talaka miskini muka ɗauki ƴan nan muka baka da mun san kai mutumin banza ne ba za mu baka ba wallahi ka gama zaginsa yarinya ta zauna wata ɗaya wata biyu sai ka ji tana kiransa a waya ni fa gaskiya daki na nake so in koma ubanta ya ce ba za ki koma ba ce wallahi ba ba zan koma ka gama zagin sirikinka kuma yar ta ce wallahi sai ta koma gidanta idan yan idan yarinyar nan ta fi karfin ka dama dole ma fi karfin ku suke in ta fi karfin ka ta koma yaya wannan sirikin zai ganka to dole mai siyasa wani lokacin ko da an yi ba daidai ba za ka yi faɗa amma kamata faɗa kai masa faɗa wannan shi ne tarbiyya wannan Allah muna wallahi ina da misalai anan yadda aka kawo sulhun aure yadda annabi ya yi wa mijin faɗa ya yi wa ijima matar faɗa ya ce ai kaza kada ai kaza amma yau akwai waɗanda suke da bala'in san ƴaƴansu san ƴaƴansu su su ne a daidai ba sa yin kuskure wanda wannan ba daidai bane kuskure ne to muna da wannan matsala akan ainihin wato rashin wato samun waliyai ko in ce iyaye na kwarai abu na hudu shine as-sabru ala nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu da mu yi hakuri akan mata jama'a yanzu karatun naku ne ayi hakuri akan mata manzon Allah ya ce wastausu bin nisa'i khaira fa inna kunna khuliqna min dila wa inna a'la أعوج ما في الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه كسرته يجب فإنكم وتر رواية أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فذا الله يجب كي وسيا وما تدع الخير يجب خيركم خيركم ما في الخير أتكين كشين من في الخير وإيانا نسا وانا حديث يا شافين يا شافين يا كما تكي هدو الجمعة كان وانا wallahi idan dai ta lissafa maka bala'in da maza yau suke wa mata a cikin gidajensu ba za ka tashi a nan ba an canja abubuwan gaba daya kuma annabi ya ce mu musu wasiya da alheri mu haƙuri na ce masu taimaka muku ne awanun indakum asiratun kenan kun karɓe su ne fa da amanar Allah annabi ya ce a huduba ya ce a khasumuhunna bi amanatillah kun karɓi matan nan ne da amana amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ya ce da amana kuka karbe su annabi ya ce da amana kuka karbe su amana da Allah ya bijirar da ita da samai da kasai wal ardu wal jibal suka kasa dauka wa hamalaha al insan dan adam yace ya karba inda kuka na zaluman jahula me yawan zalunci ne mai jahilci amma yau cin amana da ake yi na aure a gida ba a cewa komai zan ba da misalai a gurguje akan su wanda Allah ya ce an halatta muku farcin su ne kalmar Allah ba ka da alaka kai alaka da mace sai an halatta maka farcinta da kalmar Allah amma yau mun rike wannan amana muna yin haƙuri akwai mai dukan matarsa a cikinmu akwai mai zagin su wallahi ran kai dade akwai wanda aka min kirsun sa matarsa ta masa laifi laifi kaga haka ya daga kafa ta haka ya dora akan kujera ya samu gora ya zabga mai sai da ya mallaka ba wannan wani babban malami ne ya sanar da ni yake cewa malam ku ci gaba da wa'azi ya ce malam ya kamata nan gaba lallai cibiyoyin addinin musulunci su yi kokari su kirkiro wani abu na gwada kwakwalwan duk wani miji da zai auri mace a gwada kwakwalwarsa anya ba mahaukaci bane kuwa akwai mahaukata kar ya sai akwai wanda yanzu ya same ta da ciki tana da ciki ya ba ta wanki ka duba fa malam halin da ake ciki wanki ya ba ta wanke tana yin wanki saboda uwa da uba sun ci abin miji Allah ya miki albarka kina miji wanki yace mai gida ciki na ai nauyi ba zan iya sunkuyo da wanke bayanan ba yace ke ina baki umarni kina mai da mun magana yace wallahi idan na dawo da kasuwa ba ki wanke kayan nan ba sai na ci mutunci Allah ya ma albarka kaji ko kaji kaji kaji ko ba a kan kwanan masara zai kashe mata abu da wannan kiyar guda a bakin aurenta damar yanzu ma nan magana a bakin aurenki ai ina da makalma kan a bakin aurenki ai su ma waɗannan limaman su ma ba akwai nasu akwai kwanan limamai su ma ba akwai tabbatattun limamai wannan bawan Allah malam matan da ta ce ba zan iya ba ku yi haƙuri ta ce ba zan iya ba ya ce wallahi idan na dawo baki wankin nan ba ranki zai bashi matan nan saboda jin tsoron mijin nan sai ta kira almajiri sai ta bashi ta ce ka wanke kai maza maza ka burki aka kawo da ya dawo kuma sai ta tsuguna ta bashi ta ce gashi ka san mai kwanye ce ya gode bai ce ya gode ba sai ya dariya mata shi kuke ba ya ce mata shi kuke ba wani mutum ya ne ku zai sha mamaki ya ce na na barki da ka ta ce ayya ai ba ni na wanke ba almajiri na bawa ya wanke wallahi ba zan iya ya ce a baki ma wanke ba ya rinka dukanta sai da ya bata kashi suna nan masu jibgan mata yadda ka san Allah ne ya turo su ba daidai ba ne kuskure ne kuma duk wanda ya yi wa ƴar wani wannan wallahi sai an yi wa ƴarsa to wannan ha'incin da cin amanar da barin mata da yunwa akwai auren da na daura ni na daura auren uban ya zo ya ce malam auren da ka daura na kashe shi na ce alhaji me ya faru ya ce wallahi na kashe shi ya ce na kai yarinya ta a ƙoshe lafiya lau wata ran yarinya ta ta zo gaishe ni na ce wacce daga jinya kika taso ta ce baba lafiya na ce ya ce ya na gaita ta ya ce kawai sai hawaye na yarinya ha ya ce ya ce daga jinya ka taso ta ce baba yunwa na san me yake masa ranka ya daɗe profesa taliya in ya siyo taliya sai a baza ta a faranci sai a irga ta kwaya ashirin ta safe kwaya kaza kwaya kaza wallahi wannan ni a kai na a kai na ya faru ubanci ya zuwa gaya yanzu wadannan mutane ya kamata a kyale su ba a musu wa'azi rashin ciyarwa rashin ɗaukar nauyi ya yi yawa to wannan zalunci ne bayan haka daga cikin abubuwan da za su taimaka mana wajen zaman aure shine sanin tarihi wato magabatanmu na kwarai yaya suka rayu da matansu a auratayya da mazajensu a auratayya tarihin matan annabi tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da muhimmanci kwarai sannan kuma su kansu matan suna da matsaloli irin nasu ai hakuri ku mata yawanci kuna da kuskure daga cikin kurakuran da yake kawo rashin zaman lafiya akan mata shine abubuwa kamar haka na farko rashin ladabi ana kuka da rashin ladabin wasu mata namiji wato sarki ne a gidansa namiji wallahi ko shugaban kasa bai tashi mulki ba duk wanda ya shiga gidansa ji yake fashi fashi kadai ki yadda kawai ki ce ranka ya dade ki bashi girman da Allah ya bashi don Allah ya bashi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to akwai rashin ladabi yau namiji bai isa ya ce wa mace ki yi ki ba kar ki fita sai ta fita taho ta ki zuwa daina ba za ta daina ba jayayya da miji fada da miji me da zance ga miji duba wayar miji kamar yaron ki kullum idan mai gida ya dawo wayarsa a ɓoye wani ya shiga banɗaki ya watsa ruwa ya fara sa kumfa sai ya wanto ashe ya bar wayarsa a falo haka ya fito tsirara da gudu saka saka ya zo ya zo ya dauki wani koma me ya faru ya ce a wannan fito tsirara ki ganga tsirara shi ba alheri akan ki bude waya ta ki ga mai kici me ya kai ki kashi in yana rufe a wuri yana lullube sai ka ci abincin ka kai komai baka san kashi bane amma lokacin da ka bincika wallahi sai ka samu matsala ina ga muku mata ina muku wasiya wallahi duk mutumin da za ku ɗauki wayar sa ku rinka bincika ku duba insha Allah kaɗan ne a cikin mutane da baku samu abin da ba ku so ba don kowa da irin matsayin da Allah ya bashi kuma wani ana yi masa abun ma ba wai don iya so ku daina duba wayan mazajen ku kuran ku bari su su duba naku ku kar ku duba nasu shi ke nan kawai a zauna lafiya in an yi haka ne bayan wannan kazanta kazanta rashin kula wani ya ce malam zan saki matata me ya haɗa ku ya ce malam rashin tsafta ya ce na gina gida miliyoyin kuɗi ka shiga can kudade in ka shiga can pant in ka shiga can pampas in ka shiga nan kaza kicin ɗinta ga 'yan aiki amma babu ƙazantarta ta yi yawa kanta ba gyara banɗakinta ba gyara banɗaki na ta kashe na ta ta kashe na ya ce korarta ne daga banɗaki na na ce ba na shiyarin toilet da kowa kawai ki je kin da ke ba za ki iya kulawa ba ki banni ya ce wallahi ni nake wanke banɗaki na da kai wallahi ina gaya muku wannan wannan reality abin da ya faru ne mata ku gaya wa ɗan uwanku mata ku riƙe auren ku da tsafta da kula asalin mace da aka santa mai tsafta ne aw man yumashshu bil hiyyati wa huwa fil khisami khayrun bi kuma yau masifar da ake ciki in mata ka bata maka kwalliya ba ina za ka ba ku so a duba mata ba ku so a kalli mata ba ku so a yi magana mata sai kuma kin kashe kanki kina da kyanki da halittarki da abinci da komai amma ba kulawa rashin kulawa ku yana da matsala shi yasa mazajen ku suke gudun ku shi yasa suke kyamar ku kuma ga rashin kula da yaya a kashe maka gida a kashe maka yaya da kashe kanta wannan yana kawo rashin zaman lafiya da mutuwar aure a tsakanin ma'aurata sannan bayan wannan ƙarshe zan kawo su a gurguje akwai alkhiyaratu zawjiyya ha'inci tsakanin ma'aurata guda biyu ha'inci na farko da zan faɗa shi ne neman mata ya yi yawa a karama kuma Allah ya sauƙi ana cikin neman mata yau maza suna neman mata da yawa da yawa mazaje suna neman mata suna shiga ha'inci haka mata suna neman maza ana hira mace da mijinta amma tana da wasu mazan tana da besti tana da lobudina tana da wayaninta shi ma da yan matan da yake hirar su yau saboda wulakanci ta kai ga namiji zai kira matan banza a gaban matarsa ta suna yana hira da ita wannan alkhiyana ne zaujiya nawa aka kama ta ne ta yi alaka da wani alhali tana da mijin aure bayan wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu rika kulawa da shi yaba kyauta tukwici maza ba ba ya koyi an yi abin kirki duk kwalliyar da mace za ta yi ba ka yabawa duk abin da za a gida in kaga abinci ya kyau ba za ka ce kai ya kyau Allah sa albarka ba bari ga muku wani sirri duk wanda yake so ya zauna lafiya da mace idan ta yi abin kwarai ya fada su halitta ce da suna son yau kai hajiya amma kin yi kyau ashe haka kike iya daura dan kwali kai a tamfan nan sai na karo miki irin ta kai ni na dade mace abinci ruwa sai ga tana Allah haka ake so amma abin da yake damun ku sai su yi kwalliya ba ku yaba ba ta saka turare ba ka yaba ba ta saka lalle ba ka yaba ba ta yi baka kitso ba ka yaba ba ta yi kaza ba ka yaba ba duk abin da za ta yi ba ka yaba ba sannan ka zo kana duba hoton mata ya za ku zauna da ita ba kwa yaba wa haka halin ku yake suna kuka da ku wata mace ta ce ita wallahi da a cikin ɗari mijinta zai zo ya ce mata Allah ya saka da alkhairi abu yayi kyau akan abu kaza da yi ta ce wallahi ya biya ta amma ba ya yaba ba turo ka aka yi kabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi kai matan ka lautu na ka dai ne da shi ya sa wannan to sani wannan Allah shirye ka Allah kuntar da kai daga wannan zama na na hakuri da kake jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ba laifi ka bane laifin darakta ne daga karo minti 20 wallahi na zo da abubuwa masu muhimmanci a nan wallahi amma ba zan faɗa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi